الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci na al-muhajirun domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul baqara jiya mun tsaya aya ta 109 insha Allah tabaraka wa ta'ala yau za mu tashi daga kan ta'iri da tara ɗin a ɗari biyu da tara afuwan ɗari biyu da tara insha Allah yau za mu sake nana ta ɗari biyu da tara zuwa inda Allah ta baraka wa ta'ala ya kadda yau muna sha tara ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida ba hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da tara ɗin ga watan uku shekara sha tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da za mu tashi faɗin Allah tabaraka wa ta'ala fa in zalantum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat kafin haka kamar yadda aka sanar dazu dangane da lokacin daina suhur masana lokaci kamar yadda shi mai kiran sallah zai sanar da ni shine sun yi maganar cewa ko kuma ce sun sanar cewa ya kamata a ce a daina suhur ne kamar da biyar da minti sha hudu ma saboda ka ya kamata a kiyaye yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dai an sani shine jirkin tasahur amma kada mutum kuma wajen kokarin jirkin tasahur mutum kuma ya zama ya ci abinci ko ya sha abin sha bayan fitowar alfijir ka'idar azumi shine idan alfijir ya fito to mutum ya daina sahur da fatan za a kiyaye insha Allah kuma nan zamu rika shiga sallah da rabi an sake rage minti biyar kenan dama haka sunar annabi sallallahu alaihi wasallam take idan lokaci ya canza a sake canzawa insha Allah zamu tashi fa in zalaltum min ba'di ma ja'akum al-bayyinat na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن زللتم من بعد ما جاءت البينات واعلموا واعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة والملائكة الملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع حياك الله الله تبارك وتعالى يتي فإن زللتم idan kuka goce santsi ya ɗebe ku kuka goce kuka yi shirka da Allah tabaraka wa ta'ala min ba'di ma ja'atkum bayyinatu bayan abin da ya zo muku na nashin hujjoji a fili a bayyane fa'alamu to ku sani an Allah azizun lalle Allah tabaraka wa ta'ala mabuwayi ne wajen azabtar da bayi mabuwayi ne cikin al'amuransa gaba daya sannan hakim Allah tabaraka wa ta'ala mai hikima ne ta yanda ya tsara rayuwa kamar yanda take tafiya din nan akwai hikima a ciki Allah tabaraka wa ta'ala ce hal yanzuruna mana shin suna sauraro illa an yatihum Allah fi zulalin min al-gamam suna sauraron Allah tabaraka wa ta'ala ya go musu a cikin inuwa ta ainihin gajimare wal mala'ikatu da kuma mala'iku wa ƙudiyar amur ya zanto an yanke hukunci an azabtar da na azabtarwa ko an kai na wuta gidan wuta na aljanna su ma kuma an kai su me yasa ba za su yi imani ba suna jiran sai alƙiyama ta yi kenan har yanzu runa illa an ya taimakon Allah fi zulalin min algamam shin suna sauraron sai Allah tabaraka wa ta'ala ya zo musu ne a cikin inuwoyi na algama na gajimare domin gobe da kiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai zo farfajiyar lahira wato yayin da aka tara mutane domin yin hukunci Allah tabaraka wataala yace waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idhin bi jahannam ranar kiyama Allah tabaraka wataala zai zo da kuma mala'iku shine anan yace illa an ya'tiyakum Allah fi zulalin min al-gamam wal mala'ikatu da kuma mala'iku wannan cewa Allah tabaraka wataala zai zo malamai suke cewa irin wannan ayar ita kanta wannan ayar da makamanciyarta abin da ke kan mumini shine yin imani da da abin da aya ta faɗa amma yaya abin zai kasance wannan ba a kallafa maka ba tunda ba maka bayani ba abin da yake kanka shine kai imani Allahu tabaraka wa ta'ala shi ya sanya yanayin zuwan nasu yake alkalbi yake cewa hadha min al-maktum alladhi la yufassar yace wannan yana daga cikin rufaffun abubuwan da ba a fassara su yanda ya zo haka bawa zai imani da shi Allah tabaraka wa ta'ala zai zo cikin inuwar gajimare shikenan ka yi imani ka sallama tare kuma da mala'iku ta yaya zai zo shi ya san yaya zai zo subhanahu wa ta'ala al'auza'i yake cewa da imam malik suke cewa irin wannan aya da makamanciyarta umiruha yake cewa amiruha kama ja'ar bila kai ku barta kamar yanda ta zo ku rayar da ita ku yi imani da ita kamar yadda ta zo amma kada ku damu da yaya abin yake safiyan bin uyayna ke cewa kullama wasafa Allah bihi nafsahu fi kitabihi duk abin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya siffata kansa da shi a cikin littafinsa fa tafsiruhu qira'atuhu yace tafsirin wannan shine karantawa a karanta a fasara shi a yanda yazo shine wato tafsirin wannan ba maganar filla filla yaya zuwan yake yaya yayi kama da zuwan kaza yace babu wannan wa qudiyal amru a lokacin za a wato yanke hukunci al'amari zai tabbata shine azaba za ta tabbata ga waɗanda suka goce din waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala yace fa in zalaltum idan kuma kuka goce ya zamto kuma wanda suke sun rayu akan tauhidi su ma an yanke hukunci gare su da anashin gidan rahama gidan aljanna wa ilallahi turja'ul umur zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ne al'amura ake mayar da su gaba daya komai da kowa da komai zai koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya yanke hukunci tsakankanin mutane da adalci na'am
بينه ومن بدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب طيب الله تبارك وتعالى سل بني إسرائيل كتنبي بنو إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة كتنبيسوا nawa muka ba su daga ayoyi ma'ana mun ba su ayoyi mun kawo musu ayoyi da yawa nawa muka ba su na ayoyi bayyanatin wanda suke a fili a bayyane Allah tabaraka wa ta'ala yace wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'aku duk wanda ya canza ni'imar Allah min ba'di ma ja'aku bayan ni'imar ta zo masa Allah tabaraka wa ta'ala ya turo da aya da mu'jiza ga annabawa mutum ya canza fa inna Allah shadidul iqab to lalle ya sani Allah tabaaraka wa ta'ala ne sanin hukuma Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salbani isra'ila ka tambayi banu isra'ilawa wato ana nufin yahudawan madina kam atainahum nawa ne muka bewa wato muka ba su na ayoyi atainahum ana nufin iyayen iyayensu ma'ana kakanninsu can lokacin annabi Musa haka Allah tabaraka wata'ala yake yi sai magana da Yahudawan yanzu lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana nufin iyayensu saboda dukkanin su abu ɗaya ne irin yanda waɗancan suke Yahudawa ne haka su ma Yahudawa ne saboda haka yace ka tambayi banu Isra'ilawa kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu da wato Yahudawan Madina ne shi sa aka ce da shi ya tambaye su su waɗannan kam atainahum nawa muka basu min ayatin bayyinatin na daga ayoyi bayyanannu ana nufin muka wa iyayensu ta hanyar annabi Musa alaihi salam ya zo da wato ayoyi ya zo da mu'ujizozi kamar wato sanda da kuma ya fito da hannunsa ya yi farisal ya zamto da kuma wato ainihin dukan dutse idanun ruwa su furfuto da kuma yanda ya ɗauki sanda yadda ki wato kogi kogin ya zama kamar dutse kaga al'amarin ubangiji wato yahudawa Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna musu ayoyi a fili a bayyane shi yasa ce kam atainahum min ayatin bayyinatin nawa muka ba su ma'ana da yawa aka zo musu manzansu annabi Musa alaihi salam ya zo musu da ayatin bayyinatin wato ayoyi a fili a bayyane sandan da da kuma hannun da ya daga sandan yadda ke dutse ruwa ya fito shine dai wannan sandan da kuma wannan hannun yadda ke ruwan kogi kuma ya zamto kamar dutse ya tsage domin yadda aka saba ruwa bai ya tsagewa tun da shi ba daskararren abu ba ne dutse ne zai iya tsagewa ruwa rinka fitowa da kuma ya zo yadda ke kogi sai kogin ya sandare ya tsage kamar yadda dutse yake tsagewa to kaga waɗannan al'amura kishiyoyin juna ne tsakanin ruwa da kuma dutse amma Allah tabaraka wa ta'ala ya sa dutse ɗin ya zama kamar wato ruwa ruwa ya fito daga ciki ya sa kogi kuma ya zama kamar dutse wato ya tsage ya ke shi Allah tabaraka wa ta'ala ce da yawa kuma ba su ayoyi su duba su gani kuma sun ce a saukar musu da ainihin wato tsuntsaye daga sama gasassu sun kuma ce a saukar musu da abin da ake nomawa shi ma daga sama sun ce kaza an kawo sun ce kaza an kawo sun ce kaza an kawo Allah tabaraka wa ta'ala ce ka ga wasu Yahudawan Madina fa nawa ne muka ba su mun ba su ayoyi da yawa Allah tabaraka wa ta'ala ce wa man yubaddil ni'matallah duk wanda ya canza ni'imar Allah mecece ni'imar Allah wasu ka ce shine littafin Allah duk wanda ya canza littafin Allah ya ɗauki wani littafi yace da shi zai hukunci min ba'di ma ja'athu bayan wannan ni'imar ta zo masa wannan littafin Allah fa inna Allah shadidul iqab lalle Allah tabaaraka wa ta'ala mai tsananin hukuma ne wasu ka ce ni'mat Allah ana nufin wato annabtakar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya canza a madadin yayi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kafirce masa ya ɗauki wani abu daban a matsayin shari'arsa ya ɗauki wani littafi daban ko da kuma littafin nan Allah tabaraka wa ta'ala ne saukar da shi ga annabawan da suka gabata attaura ne ko injila bayan zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum yace shi zai ɗauka ya aiki da shi to fa ya sani fa inna Allah shadidul iqab ya sani Allah tabaraka wa ta'ala mai tsananin wato hukuma ne domin babu wata shari'a babu wani littafi da mutum zai aiki da shi a yanzu ya zama to Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi ibadarsa ba zai karba ba lokacin waɗancan annabawan ne idan mutum ya yi imani da abin da suka zo da shi ya zama musulmi ya yi imani amma a yanzu abin da yake kan mai imani abin da yake kan kowanne mutum da yake kan ƙasa shine ya yi imani da waɗancan annabawan da waɗancan littattafan suka zo da shi gaskiya ne kuma daga Allah tabaraka wa ta'ala ne amma da wacce shari'a zai yi aiki zai aiki da wannan shari'an ne alkur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Allah tabaraka wataala ya ce wa man yubaddil ni'matallah duk wanda ya canza wato ni'imar Allah ya canza ta da wani abu daban min ba'di ma ja'alhu bayan ni'imar ta zo masa fa inna Allah shadidul iqab lalle Allah tabaraka wataala mai tsananin hukuma ne da irin wannan min ba'di ma ja'alhu bayan ni'imar ta zo masa makamantan irin wannan maganganu na cewa ni'ima mana sabon Allah ya zo malamai suke cewa akwai ahlul fatara su ne waɗanda lokacinsu babu manzanci tsakanin gushewar annabi isa alaihi salam da kuma zuwa manzo muhammad sallallahu alaihi wasallam suke cewa irin wannan mutanen na tsakiya ɗin to su suna da uzuri saboda a lokacin tun da tsakanin annabi isa alaihi salam da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kai shekara 450 shine mafi karanci daga cikin shekarun da malamai suka faɗa wasu ce 750 ko 650 ko 550 ko da 60 ko 450 wato ratar tsakani to bayan gushewar annabi isa alaihi salam tunda an dade babu sako a lokacin to sai zamto wanda suke musamman na baya baya babu wani sako babu wata shari'ar za su yi riko da ita sai wasu malamai suke cewa wannan su ne ahalar fatara to irin waɗannan su suna da uzuri tunda su yanzu babu abin da ya zo musu kamar yadda Allah ya faɗa a wannan ayar min ba'di ma ja'alku bayan abin da ya zo masa na ainihin hujja sai wasu malamai suke cewa a koda daga cikin su akwai ƴan wuta akwai ƴan aljanna akwai wanda yake da kudirin cewar matukar dai annabi ya zo zai yi imani zai karɓi abin da ya zo da shi suka ce to irin ya wayannan wayannan musulmai ne ƴan aljanna ne gobe kiyama saboda sun kudura imani kawai jira suke ya zo wanda kuma suke da kudirin cewar ko annabi ya zo gargajiyarsu za su ci gaba da yi da waɗannan kan su ne ‘yan wuta daga cikin waɗancan kuma malamai suke cewa a mahaifin na na khadija kuwaili radiyallahu anha lokacin da aka fara yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ya zo ga wa khadija cewar ya ga wani abu wanda ya tsorata yake ce da ita ki lillibe ni ki lillibe ni ta ɗauke shi ta kai ta kai shi gurin shi warƙa ɗin warƙatu bin naufal sai ya tambaye shi yake cewa me yake faruwa ne me ka gani ya gaya masa ga abin da yake gani wata halitta ce in ta zo sai ta yi wa duk duniya rumfa ta rufe sama gaba ɗaya kuma yana min magana ya ce da ni ne ya karatu na ce ban iya ba ya sake cewa na ya karatu ya ba shi labarin abin da ya faru sai warƙatu bin naufal ya ce da shi ai wannan shine annamus shine ya sauka gurin annabi Musa alaihi salam mana shi ne ɗan aikan Allah daga sama zuwa annabawa shi ne ma ya kai wa annan Musa saƙo sai ya ce da shi yanzu inda a ce lokacin da za a kore ka daga nan makka da Allah zai sa ina raye da zan taimaka maka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa amkhrijiyahum yanzu su mutanen makka kora da su daga nan namu a zauna kalau da mutane dole sai an sami an caccake shi sai an samu baran-baran ya ce dole za a kore ka sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ƙara tsoraka cewa lalle akwai aiki fa gaba to da abinda warqatu bin nawfal ya ce inda a ce ina da rayuwa ina da ƙarfi lokacin da za a kore ka da zan taimaka maka malamai suka ce to wannan ya zama musulmi saboda yayi imani da manzancin manzon sallallahu alaihi wasallam kafin ya fara da'awar ma ke sha saboda ka warqatu bin nawfal yana daga cikin yan aljanna irin waɗannan Allah tabaraka wa ta'ala shi ya san hakikanin wato yaya halayensu yake shari'ar musulunci dama idan shari'ar ta zo mutum ya sami labarin akwai alkur'ani akwai manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam yake imani da shi to an kafa masa hujja shi sa malamai suke ta'arifin cewa wane ne mukallafi suke cewa shine wanda yake baligi mai hankali wanda shari'ar musulunci ta je gare shi to da wannan istisna'in cewar wanda ta je gare shi ke cewa wanda bai san ma akwai shari'a kwata-kwata bai taɓa saman sanin labarin a gaban Allah su amma yanzu kamar rayuwar mu ta yanzu zai yi wahala duk da kyau cewa suna cewa ko da a Najeriya ma akwai lungun da ba su ma san akwai addinin musulunci kwata-kwata to inda hakan za ta faru da gaske mutum bai taɓa jin labarin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba jin labarin alqur'ani bai taba jin labarin musulunci ba to yana cikin uzuri amma matukar labari ya taba zuwa mutum ya yi karba gobe alkiyama bar shi da wani uzuri a gurin Allah tabaaraka wa ta'ala shine Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce duk wanda ya canza littafin Allah ya dauki wani littafi ko ya dauki wata gargajiya ko ya canza manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wani wato san zuciyarsa min ba'di ma ja'arku bayan wannan ƙur'anin ko manzancin ya zo fa inna Allah shadidul iqab to lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai tsananin hukuma ne Allah ya kare
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومن مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وهدى الله والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم طيب الله تبارك وتعالى يتي زين للذين كفروا الحياة الدنيا أن قاوتا وأن سكي كافري rayuwar duniya wa yaskharuna min alladhina amanu suna yin isgilanci ga waɗanda suka yi imani wallazina taqaw Allah tabaaraka wa ta'ala yace waɗanda ko suka yi takawa din nan suka tsoraci Allah fawqahum yawmal qiyamati suna sama da su ranar alqiyama wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah tabaaraka wa ta'ala yana azurta wanda ya so bighairi hisabin ba tare da lissafi ba kana nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma ɗaya ce فبعث الله النبيين sai Allah tabaraka wa ta'ala da suka yi saɓani sai ya tura da ainihin wato annabawa mubashirina masu wato annabawa suna masu albishir ga wanda suka yi musu biyayya suka ba Allah tabaraka wa ta'ala su ga aljanna wa mundirina kuma masu gargadi ga duk wanda ya ƙi karɓan saƙon da suka zo da shi wa anzala ma'ahumul kitaba Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da littafi tare da wato wannan annabawan ya zo da lafazin mufaradi amma ana nufin jami'i ya saukar musu da littattafa kowane annabi da nasu littafin bil haqqi da gaskiya li yahkuma bainan nasi domin su yi hukunci da shi tsakankanin mutane fi makhtalafu fihi cikin abin da suka yi sabani a ciki Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wa makhtalafa fihi illa allazina utuhu ba wanda suka yi sabani a cikin sa sai waɗanda aka ba su shi min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu bayan hujjoji a fili a bayyane sun zo musu bagayen bainahum saboda hasada tsakankaninsu da kuma zalunci fa hada Allahu allazina amanu sai Allahu tabaaraka wa ta'ala ya shirye da waɗanda suka yi imani limaktalafa fihi limaktalafu fihi wato ga abin da suka saba a ciki min alhaqi na gaskiya bi iznihi da izininsa wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allahu tabaaraka wa ta'ala yana shirye da wanda ya so zuwa ga tafarki madaidaici Allah tabaraka wa ta'ala ce zuyina lil ladina kafaru al hayatud dunya an kawata wa waɗanda suke kafirai rayuwar duniya wane ne a cewa an kawata musu ba a faɗi waye kawata musu din ba to mafiya yawancin malaman tafsiri dai sun tafi akan cewar Allah tabaraka wa ta'ala ne ya kawata musu domin shine mahalicin komai shine mai bada komai wasu ke cewa shaytan ne ya kawata musu dan shi yake gwada musu cewa rayuwar duniya fa ta fita lahira ko kuma iya rayuwar duniya ma ita kaɗai ce rayuwa amma mafiya yawan malaman tafsiri sun ce zuyina lillazina kafaru alhayatu duniya suka ce Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya kawata musu wallahu a'lam wa yaskharuna min allazina amanu suna yin izgilanci su kafirai din suna izgilanci ga waɗanda min allazina amanu ma'ana lillazina amanu suna izgilanci ga waɗanda suka yi imani Abdullahi dan Abbas yake cewa waɗanda ake izgilan ake musu izgilanci daga cikin muminai ɗin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa yaskharuna min alladhina amanu suna izgilanci ga muminai suka ce suna yi wa Abdullah dan Mas'ud ne da Ammar bin Yasir da Suhaib da kuma Bilal da Khabbab da makamantan wa'annan wa'annan su Ammar bin Yasir su Abdullah dan Mas'ud su Khabbab su ake wa izgilancin saboda su ne su riƙe addinin musulunci da ƙarfi kuma talakawa ne suna cikin talauci mawuyacin yanayi suke ciki da talaucin rayuwa amma kuma sun isu watsar da addininsu ga 'yan uwansu ga danginsu wanda ba su musulunta ba suna da yalwar arziki suna kiransu su bar addinin nan su yi ridda su zo su ba su abin duniya mai gwakun gaske amma sun ƙi sun riƙe gamgam daga cikinsu akwai wanda riga ɗaya ke ta gaba ɗaya a duniya ta fata iya abin da ke sakawa kenan a jikinsa ba shi da komai sai wannan ba abin da ya mallaka amma sun isu bari shine Allah tabaraka wa ta'ala ce suna yin izgilanci ga waɗanda suka yi imani in sun gansu su ce yanzu ku wannan shine addinin gaskiya mutum ya fada cikin wahala irin wannan kuma shine gaskiya suna musu izgilanci ai inda gaskiya zo muku da ita da kun ji daɗin rayuwa ai duk mai gaskiya shine mai jin daɗi sai za ta gaya musu wato maganganu na izgilanci ne Allah tabaraka wa ta'ala yace wa yaskaruna min alladhina amanu suna izgilanci ga waɗanda suka yi imani ma'ana ga ainihin talakawan cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala yace wallazina taqaw waɗanda suka yi taqawa din nan fa waɗannan wanda ake musu izgilanci din faqahum yawmal qiyama suna sama da su ranar alqiyama saboda su mu'mine suna cikin alliyin su kuma kafirai suna cikin asfalas safilin suna ƙasa a cikin wuta su kuma mu'mine suna cikin aljanna a sama na fata gani annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin da aka rawaito daga Usama dan Zaid yake cewa waqaftu ala babil janna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na tsaya a kofar aljanna fara'aitu akthara ahliha almasakin sai naga yawancin yan aljanna din nan talakawa ne su da ake musu isgilanci a gidan duniya to yawanci fa su ne suka fi yawa a gidan aljanna ya ce wa waƙaftu ala babin nar na tsaya kuma a ƙofar wuta fara'aitu aksar ahaliha an nisa sai na ga mafi yawancin ‘yan wato ‘yan wuta ɗin mata ne wa'iza ahalul jaddi mahabusuna annabi salasana ya ce su kuwa masu kuɗi masu mulki mahabusuna an tsare su tukunna illa man kana minhum min ahalin nari faƙadu umira bihi ilan nar sai dai daga cikinsu wanda yake ɗan wuta an riga an tafi da shi wuta wanda yake ba ɗan wuta ba mai arziki mai mulki yana nan tukunna ana binkicensa zai tafi aljanna amma tukunna sai an gama binkicensa saboda ya zo da kaya da yawa kamar tafiya kuke da mutane a mota motar haya kowa ya zo da kayansa ya sa wani ya zo da ɗan jakarsa guda ɗaya ya sa wani iya kayansa shikenan a gabansa a cinyarsa ya riƙe wani kuma iya daga shi sai wayarsa sai aljihunsa bai da kayan komai in an je gurin checking point kaga shi nasa zai zo da sauki wajen bincike in aka je irin ana tsananta bincike din nan irin taftish kaga abin da ake shine me ce kowa ya fito da kayansa irin yanayi ana bincike na kwaf kwaf din nan wani zaka ga ya tara kayayyaki jakankuna wajen nawa da dan kullun solo kaza da kaza da kaza kaga bincikensa ba zai yi daidai da wanda ya zo da ejjaka a hannunsa ba haka nan kuma bincikensa ba zai yi daidai da wannan ma bai zo da kayan komai ba daga shi sai tufafinsa kawai kaga cikin sauki zai tafi to shi talaka gobar kiyama zai zama tunda shi bai mulki kowa ba bai dauki dukiyar kowa ba bai kuma tara kaza da kaza ba emtin sa yazo daga an zo nan da nan ce wuce ya zo cikin wani hadisi cewa za su yi shekaru 40 ko shekaru 50 ko na makamancin haka talakawa a gidan aljanna kafin masu kuɗi kuma su biyo baya in ma za su shigo din mana sai an gama bincike tukunna sau da ka mafi yawancin 'yan aljanna a wato talakawa ne mafi yawancin 'yan wuta kuma mata ne shi sa wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yawaita sadaka ku yawaita sadaka an rawaito na hadisi daga sa'ad bin sa'ad bin sa'idi yake cewa wani mutum ya wuce ta gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da wanda suke tare da shi a zaune da wani mutum ya wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da wani a zaune sai yake ce da shi ma ra'ayuka fi hada me ra'ayinka akan wannan mutum wanda ya wuce yanzu nan sai yake cewa wannan rajulun min ashrafin nas wannan yana daga cikin mutane da suke da daraja a cikin mutane yace hada wallahi hariyun in khataba an yunkaha wa in shafa an yushaffa yace wallahi wannan ya dace in ya nemi aure a bashi saboda wadatar da yake ciki da matsayinsa kuma in ya nemi alfarma ya kamata a masa alfarma sai annabi sallallahu alaihi wasallam fasaka ta sai ya shiru ya kyale shi sa'annan sai wani mutum ya zo zai wuce sai manzo Allah sake cewa da shi ma ra'ayuka fi hadha me ra'ayinka dangane da shi kuma wannan da ya zo wuce ran sai yake cewa wallahi wannan kuma rajulun inna hadha rajulun min fuqara'il muslimin yake cewa wannan ina daga cikin talakawa musulmi hadha hariyun in khataba an la yunkah wannan yana cikin waɗanda in sun nemi aure ba za a basu ba saboda talaucinsa wa in shafa lam yushaffa inda zai nemi wata alfarma kuma za a masa ba saboda shi ba komai bane cikin jama'a wa in qala la, la yusma in yayi magana ma ba za a saurare shi ba a ce yau ai wani ya ce kaza ba za mu a saurare shi ba yanzu yau din nan idan dangote ya ce kaza yayi wata magana saka da ta yawo yan jaridu sun yada amma baka da komai in kai magana kai ta kafana kana magana ba wanda ya san kana magana ya ce la yusma in yi magana ba za a saurare shi ba abinda ake nufi ba ba za a ji sautin magana ba za a ji zabzabatin sautiyar amma ba a yi la'akari da ma yi magana ba ba ma ruwan wani da yayi magana ko gidan rediyo ya je ta magana ba ruwan wani da wani wani ya magana ba amma sun shi waye sai yake ce a sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato yake cewa hadha khairun min mil'il ardi mithla hadha yace kaga wannan wallahi wannan kuma yafi wancan alkhairi fiye da cikin ƙasa alkhairin wannan yafi wancan fiye da cikin ƙasa yawan alkhairin da yake tattare da wannan talakan da kake gani yafi wancan mai kudin da cikin ƙasa shi yasa wato addinin musulunci iya san talakawa din ma da zama tare da su dan abin da zaka iya ka taimaka musu a dan tattauna kadai yana daga cikin ayyukan da addinin musulunci iya haka kawai amma dai wato abin da ya kamata mutum ya takarar nan shine kada ya zamto kana da wato Allahu tabaraka wa ta'ala ya jarrabe ka da babu kuma ka ki kai riko da addini to wannan sai mutum ya tsinci kansa cikin matsaloli guda biyu matsalar duniya da kuma matsalar lahira Allah ta'ala ya kare mu domin an samu waɗansu kuma daga cikin magabata wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su tarin dukiya kuma sun yi aikin da tun daga duniya an ce su yan aljanna ne daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam amma ana maganar mafi yawanci ne tunda yawancin masu kuɗi zaka samu sun shagaltu ba kowa yake da kuɗi ya damu da bautar Allah yadda ya kamata ba ba kowa yake da kuɗi yake jin tsoron Allah ba saboda yana da kuɗi zai yi abin da yake so na sabon Allah tabaraka wa ta'ala wanda kuma yake da yanayi wato ba sosai ba haka dai yana fama za ka samu kuma wani ma saboda talaucinsa ya ladabtar da shi dole ya kama bautar to wanda kuma ya kama bautar Allah tabaraka wa ta'ala ko da saboda talaucin ne ma shi to akwai alkhairi tattare da shi fiye da wanda yake wato ba shi da kuɗin kuma ko kuma yana da kuɗin amma kuma ya ki bautar Allah tabaraka wa ta'ala a ce gashi talaka ne amma kuma sallah bata dame shi ba gashi talaka ne ba ruwansa da yawan nafilfili gashi talaka ne ana aiki na addini ba zai zo sa hannu ba to kai ne kake so ka zama kenan ba a can ba baka da kuɗin da zaka yi ta ba mutane sadaka fi sabilillah wani yana da kuɗi in kaga an je ana yi zai iya ɗaukar kuɗin da mutum ashirin ma za su je su yi wannan aikin yini ɗin ya ɗauka ya bayar kaga wannan an dama da shi yana ciki kenan yana cikin wannan wanda suke wannan aiki amma wani shi ba zai iya bada ko naira ɗaya ba kuma shi ba zai je a yi da shi ba kaga wannan mafiya sharrin al'umma kenan idan an ce a zo a tafi wa'azi shi ba zai je a yi wa mutane wa'azi ba magana wa'azi fa wani abu ne wanda yake wato kan al'umma gaba daya sai dai an samu wanda suka yi timin din kansu suka ɗauki wannan nauyin to kuma ana buƙatar kowa kuma daga cikin musulmai ya bada irin abin da zai bada gudunmawa wajen gudanar da wa'azuka cikin al'ummar musulmi a yi wa'azi ga al'ummar musulmi su gyaru a yi wa'azi ga wanda suke ba musulmai ba domin su karɓi addinin musulunci sai kaga wani shi ba zai je a yi wa'azi da shi ba shi ba zai iya yin wa'azi ba shi kuma zai je ya ƙara yawa ga tawagar masu wa'azi ba don abin ya ƙara masu shi ba zai je ba kuma shi ba zai iya bada naira ɗaya a je a ci gaba da gudanarwa ba to wannan wani sharri kenan Allah ta'ala ya kare mu dole sai mun yi takatsan dan kar mutum ya zamto babu tsuntsu babu tarko ya zamto kai ba inda kake kenan na alkhairi wannan sharri kenan Allah ya kare mu wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah yana azurta wanda ya so bi ghairi hisab ba tare da lissafawa na ka ce hisab shine lissafi ba maganar a rika lissafawa na baka dubu goma ranar kaza yau na baka dubu ɗari wani ɗan adam ne yake lissafi amma Allah tabaraka wa ta'ala baya lissafi bigar hisab yake azurtawa na ka ce hisab shine na baka kaza rika ji na baka kaza shi ɗan adam da yake yana bayarwa ne bi hisab idan matar ta ce a kawo kaza in an jima ce to gashi a sake kawo kaza in an jima ko yaro ka kai ka ce ba zan bayar ka ji ɗazu ɗazun nan fa na ba su kaza fa jiye jiye fa na so manjan na a ci har ya ƙare kaza saboda mai bi hisabi yake al'amuransa amma Allah tabaraka wa ta'ala yana dewa bawa ne ba tare da ya kirga ba saboda bai dame shi ba sai ga Allah ta'ala ya tara wani dukiya ya bashi ya bashi ya bashi saboda baya lissafa subhanahu wa ta'ala kawai bayarwa yake subhanahu wa ta'ala shi yasa malamin suke cewa faɗin Allah tabaraka wa ta'ala inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab ana cikawa wato masu haƙuri ladansu ba tare da hisabi ba ce wannan yanayin ya kai kawai kamfato lada ake ana zuba masu haƙuri ba a irgawa duk wanda ba za a ba shi lada ba tare da irgawa yiwuwa ana kyautata tsakanin aka yi masa wato ɗaura kayansa wato ladansa akan ma'auni ya sha tunda Allah ta'ala ya ba shi ba irgawa ne masu haƙuri suna daga cikin waɗanda ake ba su ba tare da a lissafa ba da saboda kallon tabaraka wa ta'ala shi yake azurta bayi ba tare da lissafin wai nawa aka bayar nawa aka bayar ba inda a ce lissafawa ake yi sai ka ga idan wani bane ya noman damuna ya samu to ba dukun banda shi ai an baka bara a koma gurin wani a to Allah ta'ala ba haka yake ba subhanahu wata'ala bi gari hisab ne sai Allah tabaraka wa ta'ala yace kana nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma ɗaya ce cewa al'umma ɗaya wasu daga cikin malamai suke cewa ana nufin suna kan addini ɗaya tauhidi suke gaba ɗaya tun lokacin annabi adam alaihi salam har izuwa lokacin annabi nuhu alaihi salam kowa tauhidi yake daga baya sai aka samu saɓani wasu koma shirka fa ba ta Allahun nabiyyin sai Allah ta'ala ya aiko da annabawa shi ne aka fara aiko annabi nuhu amma da kowa tauhidi yake wasu kuma suka ce a'a abin da yake faruwa shine mutane da sun kasance kowa da mutane suna kan tauhidi sai suka yi saɓani wasu kama shirka sai Allah ta'ala ya aiko da annabawa don a dawo a ci gaba da tauhidin nan ko kuma da suna kafirci gaba ɗaya sai Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko da annabawa domin su daina wannan kafirci kanan nasu ummatan wahida mutane da sun kasance al'umma ɗaya fa ba'atha Allahu nabiyyin sai Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko da ya aiko da annabawa mubashirina wanda suke masu yin albishir ga lada suna mutane albishir cewa in kun yi tauhidi fa akwai lada in kun yi aiki kaza akwai lada domin shi tauhidi shine asusun shine tubalin da ake gina lada akai idan ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yayi azumin yini daya Allah ta'ala zai nisantar da fuskarsa daga wuta na tsawon shekaru 70 to ana nufin fa bayan ya kafa bayan yana tauhidi tukunna idan ka ji kamar yadda manzan Allah ya ce wato tsakanin ramadan zuwa ramadan an gafarta wa mutum laifukan da suke tsakani matakar da ya nisanci yana nan dama kai a cikin wato ƙazantar zunuban kake mafi wato tsaftar al'amari mafi girman sha'ani shine karan fara tauhidin mutum shi sa duk abin da zai taɓa maka ɓangaren nan din mai hankali baya wasa da nan gudun saboda in tauhidin ka ya lalace aka samu ala to ka samu ala gaba ɗaya a sistem ɗinka na addini komai ya lalace kenan ba za a rubuta maka lada ba ko da ka yi aikin lada idan ka ga mutum ya yi ana bashi ya yi ana rubuta masa to yanzu tukunna yana da asusun zuba ladan ne shine wato tauhidi amma wani zai fara yana da tauhidi sai ya zo ya yi deactivating ɗinsa ya zama doman komai ba zai shiga ba Allah ta'ala ya kare mubashirin Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko da annabawa suna masu bishara ga wato suna masu bishara da lada ga wanda ya yi biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala wa mundirina kuma suna masu yin gargadi cewa akwai azaba ga duk wanda ya kafirce wa Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce malamai suka ce ana nufin kutub wa an zala ma'ahumul kutub ya saukar da littattafa tare da su saboda kowanne annabi ai da littafinsa saboda ka ba littafi ɗaya ba sai dai wasu ke cewa takadirin maganar shi ne wa an zala ma'a kulli wahidin min humul kitab haka ake nufi kowanne ɗaya Allah ta'ala ya saukar masa da littafi kaga kenan wa an zala ma'ahumul kitab ma'anarsa shine wa an zala ma'ahumul kutub ya saukar da littattafa tare da su annabawa din kowanne annabi da nasa ba dukansu sun haɗu akan littafi ɗaya bane bil haqqi da gaskiya ma'ana da adalci li yahkuma bainan nas domin wato yayi hukunci tsakankanin mutane dan annabin yayi hukunci littafin yayi hukunci tsakankanin mutane fi makhtalafu fihi cikin abin da suke sabani a ciki wani ya ce kaza halal ne kaza haram ne sai an mayar zuwa ga littafin Allah tabaaraka wa ta'ala wa maktalafa fihi min ba'di ma ja'atuhul bayyinat Allah tabaaraka wa ta'ala yace ba su yi sabani a cikin sa ba mana cikin sha'anin littafin da Allah ya aiko manzanni da shi min ba'di illa min ba'di ma ja'atuhul bayyinat wato sai bayan da hujjoji suka zo musu a fili a bayyane wato shine zuwan at-taura da kuma zuwan injila injila ta zo at-taura ta zo ta bayyana musu gaskiya amma kuma daga baya suka yi watsi da abinda at-taura ta ce abinda injila ce abin da ya zo cikin attaura da abin da ya zo cikin injila duka suka yi watsi da wannan littattafa ɗin saboda cikin wannan littafa an gwada musu cewa annabin ƙarshe zai zo da alƙur'ani mai girma su yi imani da wannan kaga sai suka yi watsi da wannan ya zamto kenan ba su bi wato ainihin karantarwar shi littafin attaura ko littafin injila din ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ilal ladina amanu lima fa hada Allahu alladhina amanu limaktalafu fihi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya shirye da wanda suka yi imani ga abin da suka yi sabani din sabanin da suka yi muminai sai Allah ta'ala ya shirye da su ya nusar da su duk sun yi sabani sai ya dora muminai akai malam yake cewa ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala ya sa su wanda suke yahudu da nasara sun yi sabani wajen wato anashin alqibla sai Allah tabaraka wa ta'ala ya shirye da muminai zuwa ga kallon Ka'aba sun yi sabani Yahudu sun ɗauki Asabar ita ce babbar rana, Nasara sun ɗauki Lahadi ita ce babbar rana, suka goce wa Juma'a da tafi kowace, sai Allah tabaraka wata'ala ya shiryar da ainihin ya nusar da ainihin musulmai zuwa ga ainihin Juma'a ɗin. Ina mata an gane. Wallahu ya hadi man ya sha ila siratin mustaqim Allah tabaraka wata'ala yana shiryar da wanda ya so zuwa ga tafarki madaidaici. Allah tabaraka wata'ala ka shirye da mu zuwa ga tafarki madaidaici. Na'am.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب
حياك الله الله تبارك وتعالى يتي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة شن كنا زتن ذاك شقاء الجنة ني ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم الهالي بيزومك با وتنكش مثل الذين خلوا من قبلكم ولما يأتيكم الهالي بيزومك با مثل الذين خلوا من قبلكم وتنكش أبن دي زوا وأن دي سكزو كافنك با me ya zo musu matsarhumul ba'sa tsanani ya same su tsanani ya shafe su sun fada cikin wato talauci da tsananin rayuwa wadarra da kuma jinyace jinyace amma suka yi hakuri suka jure wa zulzulu aka jijjiga su hatta ya kula rasulu har ka ji manzo yana cewa wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi mata nasarullah yaushe ne nasarar Allah za ta zo yaushe ne taimakon Allah. Allah ta'ala sai ce ala ku saurara. Ala adatul intiba ne. Ana amfani da ala ne domin jawo wato hankalin mai sauraro. Ka yi kolin attention ɗin mutum kafin ka gaya masa sako. Sai Allah ta'ala ce ala mana ku ba da hankulan ku kuji. Inna nasarar Allah qarib lallai taimakon Allah nasarar Allah mu tabaraka wa ta'ala tana nan a kusa. ma'ana rayuwar duniyan gaba ɗaya ‘yar kaɗan ce, in kuka yi haƙuri a kan irin wannan yanayi kuna da tauhidinku da imaninku, to lalle akwai nasarar Allah. Me nasarar Allah ta baraka wa ta'ala makularta shi ne dai bawa ya wayi gari yana cikin ‘yan aljanna. Allah ta'ala ka sama shi. Allah ta'ala ya ce, Am hasibkum an tada kulul janna, kuna zaton za ku shiga aljanna, wannan mimun ɗin sila ce, abinda ake nufi a hasibtum, a kuma hal kenan mana hal hasibtum shin kuna zatan an tadkhulul janna za ku shiga aljanna ne za ku shiga aljanna walamma ya'tikum alhali bai zo muku ba walamma lamma dinnan tana da shadda to duk harafin da aka masa shadda kuma abinda ake nufi harafi biyu ne a hade to mimun din da take wato mai fataha wata take muharraka wannan za'ida ce abinda ake nufi shine walam ya'tikum na fata gane wacce take mai sukunin ita ce da ita ake fassarawa walam ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum alhali bai zo muku ba a kaidar malaman nahwu kuma duk lokacin da lamma ta zo abinda ya zo bayan ta daga ita sai fi'ili mudari'i ya zo to abinda lamma din take nufi shine nafayi ma'ani walamma ya'tikum kaga ya'tikum fi'ili mudari'i ne to saboda haka abin da ake nufi da wannan shine walam ya'tiku nafayi ne korewa ne alhali bai zo muku ba idan kuma aka kawo lamma da lamma da falamma duka abu ɗaya ne dam in lamma ta zo abin da ya biyo bayan ta kalmar da ta biyo kuma mawabi ne to wannan abin da yake nufi shine hin wato hin yayin da inna lamma dagal ma'u hamalnakum fi jariya kaga lamma tsaga fi'li mawabi ne ba ce ya dagal ma'u ba dagal ma to inna lamma dagal ma'u bi ma'ana hina dagal ma idan fi'li mawabi ya zo bayan lamma ana nufin hin idan fi'li mudari'i ya zo wato bayan lamma ana nufin lam wato ana nufin korewa idan kuma babu abin da ya zo na mudari'i ko na madi yana nufin istisna'i na fatan gani in kullu nafsin lamma alaiha hafiz lamma alaiha hafiz kaga alaiha ba fi'ili mudari'i bane ba fi'ili madi bane saboda haka yanzu ma'anar wannan lamma din shine illa in kullu nafsin babu wata rai lamma alaiha hafiz ma'ana illa alaiha hafiz face akwai mai kula da ita Allah tabaaraka wa ta'ala yace walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum alhali bai zo muku ba wa tankwacin irin abinda yazo wa waɗanda suka zo min qablikum wanda khalaw wanda suka wuce min qablikum kafin zuwan ku ba alhali irin abinda ya same su me abinda ya same su masakumul ba'sa talauci ne da bala'i ya same su ku haka kullum za ku ce ba za a jarraba ku ba kowa za ku shiga aljanna salin alin to kowa ya zauna cikin shiri akwai jarrabawa wani jarrabawarsa talauci ne wani jarrabawarsa bacin rai ne wajen ƴaƴansa kawai wani jarrabawarsa wato ƴan uwansa ne ma kawai wani jarrabawarsa asara ce ta kuɗi wani jarrabawarsa kuma matan da zai rika aura ne zai ta samu matsala an alhassan dan husayn dan sayyidina ali dan abi talib kaga mutanen kwarai kenan ɗaya daga cikin ahlul bait amma Allah tabaaraka wa ta'ala sai ya sa masa jarraba wajen aure sai da ya auri mata wajen 90 a duniya da dan wani abu ma auri wannan a samu ya auri wannan in a yanzu ne ya sha zagi ko misali 90 da wani abu mugira wajen 70 ya aura a duniya saboda ko kowa Allah tabaaraka wa ta'ala ya sanya bangaren jarraba wani kuma rashin lafiya yawan ciwon kai ne zai kama shi gaba daya wani yawan zazzabi ne zai dame shi wani ulsa ce ta dame shi wani zaka samu kunnansa Allah ta'ala zai dauki wani idanunsa zai dauki wani kaza wani kowa da irin jarraba da Allah ta'ala ya kaddara masa to idan ya jarrabe ka kai hakuri ka dauka haka Allah ta'ala ya kawo to gobe alkiyama kuma sai ka rabauta da gidan aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ka datar da masalul ladina khalaw min qablikum masahumul ba'sa talauci ya same su da ainihin tsanani wadarra da kuma rashin lafiya rashin lafiya ya same su suka haƙura wa zilzilu aka girgiza su mana hurriku bi ana'ul balaya warrazaya aka girgiza su da nau'i daban-daban na bala'i daga wannan bala'in sai wannan wannan bala'in sai wannan hatta ya kula rasulu wallazina amanu ma'ahu har manzo kaji yana cewa da waɗanda suka yi imani tare da shi kaji suna cewa mata nasarullah yaushe ne taimakon Allah zai zo ne yaushe ne wannan bala'in zai kauce ne ala inna nasarallahi qarib Allah tabaaraka wa ta'ala yace ku saurara lallai fa taimakon Allah yana nan kusa duk wanda yayi hakuri yayi imani lallai taimakon Allah tabaaraka wa ta'ala yana nan dab ko a duniya Allah ta'ala ya dauke wannan wato bala'in kafin ma mutun ya mutu ko kuma Allah ta'ala ya ga dama haka zaka tafi sai ka mutu da wannan saboda so yake saka gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa bala'i ba zai gushe jarrabawa bacin rai damuwa ga mumini ba har sai ya haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala lami lafiya da sau da ka anan za mu takaita abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ta sami tare a cikin lada wanda kuma ne kusa Allah tabaraka wa ta'ala ka gabata mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka amsa mana ibadojinmu ya ubangiji ka samu cikin yan aljanna ya ubangiji bukatun wani alkhairi Allah ta'ala ka biya mana wanda suke ta taimakawa wajen gudanar da al'amuran masallacin nan da wanda suke ta bada gudumawa Allah tabaraka wa ta'ala ka saka masa gidan aljanna kamar bayar Allah ta bada dubu talatin ita kadai da wanda shi ma bada talatin kwanaki da wanda ya bada dubu ashirin mutane ɗaɗɗai fa wa'in nan da duk wanda ya taimaka da koda kaɗan ne Allah tabaraka wa ta'ala ka sa musu a mizanin kyawun ayyukansu matsalolinsu kuma na gidan duniya Allah ta'ala ka mamince musu kuma Allah ta'ala ka albarkaci zuriyarsu kuma waɗanda suke tsaye matsayin kwamati da gudanar da al'amura na masallaci Allah tabaraka wa ta'ala su ma ka saka musu da gidan aljanna ka musu albarka ka yi wa rayuwarsu albarka wanda suke yan midiya su ma suna ta kai kawo kullum su zuba mai ababen hawa su zo su yi su tafi da data da menene suna ta fama Allah ta'ala ka saka musu da gidan aljanna ka kuma albarkaci rayuwarsu ka kuma albarkaci zuriyarsu سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد الله إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله